أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 27 a watan rabi'u thani hijira na da 1447 muna kuma 30 a watan goma shekara ta 2024 Allah ya kaddara zamanmu a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA a garin Gumel a karanta littafin kitabut tauhid li Sheikh mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab satin da ya gabata malam ya mana bayani akan shiriya tsagwaron haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki in ya so ya shiryar da wanda yake so in bai so ba duk kusanci duk gata duk ƙoƙari ba za ka iya shiryar da wanda Allah maɗaukakin sarki bai shiryar da shi ba da haka akwai shiriya akwai ɓata babin da malam zai karantar da mu a yau asalin halittar ɗan adam da aka yi shi halitta ce da Allah ya tsara ta akan fitara ma'ana ya kimsa mata addini da karɓar addini kuma tun da Allah maɗaukakin sarki ya sako da annabi adam doron duniya tsagwaron addini aka yi ibn abbasin yana cewa sai da aka yi shekara dubu kyan ba matsala kuma sai aka yi waɗansu mutane da suka wuce sa'a a wajen ibada da rukon addini ababen ba da misali waɗannan mutanen kenan na daban ne salihai a cikin al'umma so wannan yana daga cikin inda al'umma ta fara samun matsala ba da wani matsayi na musamman ga waɗansu mutane na musamman a cikin al'umma wannan sai malam ya ɗauke shi akan cewa to asalin sabo da gurɓacewar ɗan adam rukon salihan bayi da ba su matsayin da Allah maɗaukakin sarki bai ba su ba wasu su yi abubuwan da yake sabo ne wasu kuma su yi abubuwan da yake shirka ne malam da ya ce babu ma ja'a anna sababa kufri bani adam babin da ya zo akan cewa sababin kafircewar 'yan adam wa tarkihim dinahu da barinsu ga addini huwa al-ghulubu fi salihina shine wuce gona da iri a cikin al'amuran salihan bayi wa ƙaunullahi azza wa jalla malam yace akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan babi ɗin ya ahalal kitabi la taghalu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq yace ya ahalal kitab wani yana kiran yahudawa da nasarawa la taghalu fi dinikum kada ka wuce gona da iri a cikin addininku duk wani addini da Allah ya turo duniya to ya mai iyaka hadda hududan fala ta'taduha akwai iyakoki sai ce kar a tsallaka wannan iyakoki din kowa an tsara haƙƙinsa an bashi to yahudawa suna da uzairu suna da annabi musa suna da sauran annabawa a cikinsu wasu sun ce 'ya'yan allah ne waɗansu sun ce allolin nema ko dai darajoji da suka ba su kiristoci suna da annabi isa alaihi salam wasu su ce allan ne wasu su ce ɗan allan ne wasu su faɗa abubuwan da suka faɗa a kansu duka dai ya haɗe su ya ce la taghalu fi dinikum kada ku wuce gona da iri a cikin al'amarin addininku mana duk abin da allah bai zartar ba bai ɗora ba to kada ku zartar da shi kada ku ba da shi akan kowa wala taqulu ala allahi illa alhaqqa kuma duk abin da za ku faɗa dangane ga Allah madaukakin sarki ku tabbatar wannan abin gaskiya ne da haka a alqur'ani kenan bisa ayoyin alqur'ani Allah ya iyakance abubuwan da musulmi za su shine duk abin da Allah ya dora maka to karka wuce gona da iri kayi gwargwadon abin da zaka iya za mu samu hadisai sannan duk abin da za ka faɗa dangane da haƙƙi ko umarni ko hannun Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar wani abin tabbatacce ne gaskiya ne in za ka ce Allah ya umarni ka tabbatar gaskiya ne Allah ya hana ka tabbatar gaskiya ne za ka yi ma Allah bauta ka yi ta daidai yadda ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ya ce wa fi sahihi an ibn abbas akwai ingantaccen hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma fi qaulillahi azza wa jalla dangane da tafsiri ga fadin Allah madaukakin sarki وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا Allah ce to dangane da faɗin wannan ko Ibn Abbas ya fassara shi abin da Allah ya ce mutanen annabi Nuhu sun ce shine ma'anar waqalu la tazarunna alihatakum kada ku kyala allolinku wala tazarunna waddan kada ku kyale wud wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra waɗannan sunayen guda biyar Abdullahi dan Abbas yace hadhihi asma'u rijalin salihina sunan waɗansu mutane ne na gargaru salihan bayi waliyai da Allah maɗaukakin sarki ya halitta min ƙaumi nuhin daga cikin mutanen annabi nuh alaihi salam falamma halaku waɗancan salihan bayin da zamaninsu ya shuɗe suka hallaka auha shaitanu ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban sai shaidan ya rada ya kimsa wa mutanensu auha shaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim yace ku kafa wata alama a wuraren da waɗannan salihan bayin suke zama wani idan akwai gurin da yake zuwa bayan gari kamar kiskadi ko gurin da yake yin halwa sai ce ku sa alama da za ta ke nuna wannan shine gurin da wane yake kalwa inda wani kuma ya ɗan masallaci sai ce ku sa alama wannan shine masallacin wane inda wani yake ibada yake karanta ƙur'ani ko yake karanta littafi sai ce ku yi alama nan shine gurin da wane yake bautar Allah da iliminsa kaza yanzu abin da ya musu alama shi abin su wahayi shine alama kada a manta da waɗannan salihan bayi irin yanzu yadda gwamnatoci in ta yi aiki za a ke cewa a sa sunan gwamna ko a sa sunan minista ko a sa sunan kwamishina saboda kar a manta da su to su ma shaidanin sai musu wasiya duka inda waɗannan mutanen suke zuwa ku sa wata alama da aka yi alama sai ce to kuma ku kararo hoton waɗannan mutanen ƴan ƴan baya sun zo su ga irin yadda suke da siffatuwa da addini sai a zana mutum da ɗan ɗagaggen wando nisfu sak a yi da riga wacce take nuna kamala da shiga irin ta malanta a nuna rawani da ƙasin ba da cikar gemu sai a ce wannan shi ne majalisun wane kawai a wuce abinda haɗan ya kinsa musu shi ya san za a zo inda yake bukata kowanne majalisi sai aka yi wala ta zaruna waddan a wurin wood aka yi kowanne ɗaya daga cikinsu suwa'an ya husa ya uka nasara kowanne an rubuta sunansa an yi alama an kafe an aji anin su bu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha kowanne a gurin da yake zama ai alama me za a yi sai ansaban wani abu da za a kafe ko dai mutum mutumi ko suna ko katako ko hoto wanda zai iya bayyana mai wannan majalisin ko mai wannan rumfar ko mai wannan halwar ko wannan mai gidan wasammuha bi asma'ihim kowa a inda aka kafa hotonsa da alamar shi a sawa gurin suna da sunan mai gurin fafa'alu sai suka yi kamar yadda shaidan ya kimsa musu walam tu'bad ba a musu bauta ba shi yasa shaidan idan zai batar ba dare ɗaya yake batarwa ba sannu a hankali yake bi walam tu'bad ba a bauta musu ba hatta idza halaka ulaika waɗannan da shaidan ya zo ya gaya musu ga abin da za ku yi sai ɗan ya jira har sai da suka yi zamaninsu suka wuce yanzu za a zo zamanin ƴaƴa za a zo zamanin jikoki tun da ba wanda ya tsammanin ɓarna ba a yi tunanin ɓarna za ta fito ba menene na jan kunne da gaya wa ƴaƴa da jikokin ku yi hankali da gurin nan babu abin da za su menene hadafin kawai a zana dan ake tunawa da su an zana ana tunawa da su saboda haka iyaye sun zo sun wuce watakil ƴaƴa sun zo sun wuce hatta idza halaka ulaika wa nusiya ilmu aka manta ma menene dalilin da ya sa aka yi waɗannan mutum-mutumin da sunayen obidat sai aka bauta musu ya bautar ta faru sai shaɗan ya sake dawa wajen masu tasowa da masu kula da gurin aka ce wai ku ba ku san ba muhimmancin waɗannan mutanen ba ku san ba alfarmarsu ba ku san darajar da Allah ya ba su ba ai iyayenku da suka kafa su ba a banza suka kafa ba da manufa suka kafa ma'ana suna nufi in kun roƙi Allah kun roƙi Allah bukata ta ibiya to ku biyo ta hanyar waɗannan su kan ai ba wanda bai san tarihinsu ba ba wanda bai san ibadarsu ba ba wanda bai san karamomin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su ba yanzu sai ya fara jona su idan bukata ta biya to ku biyo ta hannunsu sannu a hankali ya mai da bukatar a hannunsu ake yi sannu a hankali ma sai ya mai da su su ne masu biyan bukatar su ne masu sawa a yi su manuwa sawa a hana to lokacin da za ka ɗauki biyan bukata da bukata da karɓar bukata da neman agaji a gurin wani kai tsaye wannan abin bauta ce wannan abin shirka ce wa ƙala ibn al-qayyum ibn al-qayyum yake cewa ƙala ghairu wahidin min as-salaf da yawa cikin malamai magabata suka ce lamma matu waɗannan mutanen guda biyar lokacin da suka mutu da an rike su ko waddan suwa'an yaghusa ya'uqa wa nansara yace da suka mutu aka fu ala quburihim sai mutane suka dinga duddurtu a gindin kabarinsu yanzu ai mutane ne na kwarai salihai masu tsoron Allah kana ganin su zaka tuna Allah ka ga girman Allah madaukakin sarki da suka mutu sai mutane suke jimamin mutuwa yau mutum biyar su je ziyara gobe a je ziyara gata a je ziyara sai aka dinga diddurtu a gindin kabarburansu aka fu ala quburihim thumma sawwaru tamasilahum sai kuma suka zana mutum mutumin a gindin kabarin kowa ko a gurin ibadar kowa sai aka zana hoto ko aka sassaka a jikin dutse ko a jikin wata bihiya aka ce mai wannan kabarin ga yanayin yadda hotonsa yake lokacin yana raye thumma qala alaihimu la'amad sai kuma zamani ya yi tsawo wanda suka kirkiro abin sai suka kasa tunowa mai yasa suka kirkiro fa'abaduhum su kuma 'yan baya sai suka bauta musu wanda ita ce matsalar bid'a a kowane lokaci masu kirkiro abin za su kirkiro da kyakkyawar manufa 'yan baya su kuma sannu a hankali sai su gurɓata ta su shigo da abin da suke so abubuwa biyu da ake ta tattaunawa a wannan lokacin Dr. Sani birnin kudu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da imani ya ƙara mai sabaci ya yi magana akan wani mutum da ya je wani kabari mai wannan mutumin yana neman a agaje su a tallafa musu a yaye musu tsanani da kunci rayuwa ta yi tsada sai ya yi magana akan cewa 'yan ɗariƙa ku bar mutane su bauta wa Allah ku bar waya musu addini na gaskiya an yi ta an fito ana ta raddi a kan shi wanda suka yi raddi cikin yan dariƙa suka ce ya za a je a nemo mutumin da ba malami ba ne ba mai addini ba ma cikakken ɗan tajaniya ba ne a masa raddi jiya kuma sai na ga da tarabi rijiyar lemo yana masa raddi sai ce shi mutumin da ya je kan kabarin yake roƙon shehun nan ya ce shi kuma malaminsu ne tun a secondary school ya karantar da su a makaranta ta addini malami ne na addini da haka wanda yake ba gama gari ba ne ba malami ne da sunan malinta amma ya ce aƙidarsa ce dama tun suna 'yan sakandare ba wa waliyai irin wannan girman da martaba da kima to duk wani abu da muka faɗa in dai haƙƙi ne na allah maɗaukakin sarki ko daraja ce to wannan mutumin saboda kana ganin girmansa ko alfarmarsa ko daraja in dai ka jingina masa haƙƙin allah kai tsaye wannan abin shirka ta shigo cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya tsare ni wanda za su shigo da maulidi har a garin nan yadda aka fara maulidi a shekara goma ba haka ake yin shi ba da abin da muka sani idan watan maulidi ya zo galibi sai dai aramomi wanda suka karanta ihiriniya da wane ne su ne suke haɗuwa su karance ta kafin ranar sha biyu in suka gama hice nan an gama yanzu sai zamanto ana hadawa da bukukuwa ana hadawa da waye ana hadawa da rally na ka hada hadara ta girgiza a bana so sannu a hankali duk shekara sai ta zo da sabon ƙari yanzu in ka tambayi waɗanda suka sunnata sunnar a yi maulidi da rali wallahi ba su taɓa tsammanin abin da aka yi a ralin bana ba za a yi shi ba su taɓa tsammani ba duk wata ɓarna da ba ka tsammani ana yin ta ne da sunan so ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin abubuwan mamaki da na ji a bana shi ne a 'yan ralin akwai wa da ƙane ɗaya yana da 'ya mace ta fita ta yi duk abin da za ta yi na harara a gurin rali ɗin ɗan uwansa yake gaya masa wanci ka sa ido ka kula abin da ake yi fa a gurin nan wani lokacin sai keta dokokin shari'a sai ce ka bata ta yi duk abin da za ta yi in dai a saboda manzan Allah ne ko ciki ta yi ba matsala ya san duk zagaye-zagayen da za a yi ba magana bace ta fasikanci da sai ce in dai a saboda manzan Allah ne ko ciki ta yi ba matsala to yanzu don Allah a duniyar masu hankali ta ya za a yi ciki shege a saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama so ita matsalar bid'a lokacin da take farawa yar karama take farawa tunaninta dan kaɗan ne daga baya sai ta rikice sai ta koma abin da ya fi ƙarfin mutane ai muna da kissar da ta faru tsakanin bayahude da Umar dan Khattabi dangane da ayar Allah madaukakin sarki al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina wani bayahude sai zai ce wa Umar dan Khattabi yace kaga wannan ayar da mu yahudawa aka bawa ita da Allah ya gama saukar da attaura ya ce mana al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yace wallahi da kaga biki da kaga taro da kaga kisan kuɗi da kaga kambama wannan rana din abin da ya ga Umar dan Khattab yace mu kuma wallahi da ni din da muke zance na san ranar da ayar ta sauka na san watan da ta sauka na san daidai lokacin da ta sauka na san a yanayin da ta sauka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma wannan bai sa ba musulmi sun bata wani abu na musamman saboda bikin Allah ya cika addinin musulunci a wannan rana ɗin abin da nake so in ce ana da ana ɗaukan wani abu na musamman a kamba ma a zuzuta da tun daga kan sahabban manzan Allah da an fara zuzuta wannan rana ɗin kuma wata kilda bid'ar al-yawma akmaltu lakum dinakum ta fara da sai abin da halitai yanzu mu kuma duk wani abu da aka kammala ba ya rasa biki irin nashi kamar me Malam Abdul kace kamar kamar bikin sauka kamar me na bikin kandi kamar me to mu dauki guda biyu yanzu kaga bikin kammala karatu yadda 'yan bikin kandi suka fare shi ba haka ake yi ba duk shekara sai ka samu ƙarin fituna ta shigo cikin shi yanzu hatta kai lokacin da yarinya za ta sa riga ta kandi ta yayi hijabin kuma 'yan uwanta suna rubutu a jikin rigarta suna signing out wallahi na ga wadda iya asalin halittar kirjinta wallahi a nan aka ɗora makar ake mata rubutun signing out ko matar aure ce ko za ta yi aure na? kuma mai yin rubutun namiji yanzu kaga kenan duk inda bidi'a take duk inda wani abin saban Allah yake ana fara shi ne ɗan ƙarami to daga baya kuma sai ƙari yake shigowa har a zo gurin da ya fi ƙarfin al'umma masu saukar ƙwar'ani su mahai sanyi a hankali an fara da kaɗan sai abin da hali wani lokacin malaman islamiyya za su zo su yi bukukuwansu a islamiyya a yi addu'o'i a yi fatan Allah ya sa albarka kuma kowace in suka koma gidajensu da yamma kuma sai a tashi za a yi a makarantar a yi bukukuwa amma da yamma kuma gidan ita aran miyar ko gidan sa'aran marhe a masa biki na musamman har da gudunmawa da tara kuɗi da ɗinkuna da anko wannan abubuwan watakil zai je mana da inda ba ma tsammani watakil munasabar wannan shine duk yadda kwakwalwarka ta gaya maka irin abu kaza alkhairi ne yana da kyau in ka hangi gaban shi zai iya zame muku fitina wallahi ku yi ƙoƙarin taka masa birki wannan shine ya fi alkhairi za a je gurin da al'amarin zai subuce a hannunku babu kuma yadda za ku yi wannan shine amfanin karanta wasu hadisai da amfanin karanta wasu ayoyi da ƙoƙarin ƙulla musu munasaba da abubuwan da ke faruwa a yanzu barnar maulidi ba abin da za a iya ɓoyewa da maulidi nan kwana ɗaya ake yin shi akwai lokacin da na san a garin na wallahi an yi wajen wata shida ba dare ba rana kullum an yi maulidi in kaga an huta ruwan sama aka yi amma in dai ba a yi ruwa ba yau in ba a gusau ana bola in ba a bola ana ɗantano ma in ba a ɗantano ma ana kan tudu in ba a kan tudu ana ƙofa arewa duk wanda za su yi a unguwar su ran nan dai kawai ko su yi tahajjudi ko su bar unguwar za a kwana ana karatun ƙur'ani a kakkarya yadda aka ga dama karatun hadisi a kakkarya yadda aka ga dama ayoyi a kakkarya yadda aka ga dama kuma tun zamanin ƙadarawi yake faɗar yadda ake hawa kan mumbarin nan idan za a ya faɗi siffar 'yan matan da yadda suke hawa kuma ya ce yana zuwa naɗa zai ga duk abin da ake a gurin don ya zo ya ba da labari wani lokacin ya kashe kwarkwatar idansa wani lokacin ya zo ya ba da labari mu ma a irin waɗannan guraren akwai masu zagayawa ko a rali na unguwa-unguwa ko na daren su kashe kwarkwatar idansu wani lokacin su ce suna ɗauko labari ne so da ɗauko labarin da yi taimakon ɗan bid'a ne a kan bid'ar da yake duk wanda bai da alaƙa da abin bai kamata a ganshi a gurin ralin ba bai kamata a ganshi a kallon ba bai kamata a ganshi a jinjina ba barantana mutane har suke sayan ruwa da lemo da waye suna ba su innakum izan misluhu da wanda ya ralin da wanda ya ɗauki ruwa ba mai ralin duk wasu ɗaya da wanda ya rali da wanda ya mai sannu duk wasu ɗaya in wancan ɗan bidi'a ne kai ma ɗan bidi'a ne don ba inda aka ce ka taimaka wa mutumin da yake cikin bidi'a ni dai abin da nake faɗa shine yadda abin ya faro ba haka yake ba kullum akwai sabuwar sunna da lokacin da aka fara wallahi shata tsanarsa aka yi ɗan ƙwairo sanarsa aka yi 'yan indiya tsanarsu aka yi saboda duk malamanmu na da sun haramta su sun ce wannan abin ba daidai ba ne amma za a gurin maulidi akwai shatan manzan Allah akwai ɗan ƙwairan manzan Allah akwai ɗan indiya manzan Allah wataƙil a samu ɗan ganyen manzan Allah a saru karuwar a ce masa ita ma ta manzan Allah tun daga mata nan iya tsiraici iya abin da za ka yi wannan hararar Allah rufe asiri sun buƙala alaihimul amadu fa abaduhum وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب يا روتو حديث من ذن الله من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم كركو زوزوتاني كركو كمبماني إرن يد نصارى واسوك كمبم إيسا مريم عليه السلام وانا لوكسين دا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يفهم جسا بيسنا وقالن باهي جرما da wata irin daraja sai ce a'a ku tsaya kawai abdullahi wa rasuli kawai ku rika cewa bawan Allah ku rika cewa manzan Allah wasu kakare-kakaren suna a ɗauke kar a je da su innama ana abdun ni bawa ne faƙulo abdullahi wa rasulihi in kun tashi kirana ku rika ce mun bawan Allah ku rika ce mun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sunayen sun fi kusa su tsare manzan Allah a iya darajar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ya bashi amma ƙoƙarin kawo waɗansu sunaye ƙoƙarin kai shi inda Allah maɗaukakin sarki ne bai kai shi ba Abdullahi ɗan rawaha ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wasu baituka na waƙa a cikin baitin waƙarsa yake cewa wafina rasulullahi yatlu kitabahu akwai manzan Allah a cikinmu mu mutanen maka ko mu mutanen madina ko mu mutanen muhajirai da amfarai wa fina rasulullahi yatlu kitabahu ya karanta littafin Allah ya muna bayanin littafin Allah maɗaukacin sarki yadda shi baitin waƙa sai yake waɗansu 'yan mata sai suka haddace waƙa sai suke rerawa irin yadda za a ji mai amada ta yi waƙa wani sai ya ɗauki waƙa ko mata su ɗauki waƙa suna niƙa suna rera wannan waƙar suna sirfe suna rera wannan waƙar su ma sai suka ɗauki wannan waƙar sai suka yi mata kuma canjin kalmomi ya ce wa fi na rasulullahi ya alamu ma fi gadi ga kuma manzan Allah a cikinmu ya ma san abin da zai faru a gobe kaga shi mai wakata ya tulu kitabahu yana karanta littafin Allah su kuma suka zai suka ce ya tulu ya alamu ma fi gadi ya ma san abin da zai faru a gobe sai ce a a faqulu bi misl qawlihi ku in za ku faɗi ku faɗi irin abin da shi Abdullahi dan Rawaha ya faɗa akwai manzan Allah yana karanta littafin Allah amma sanin gobe wannan abin haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki to amma da yake an kimsa wa mutane mummunar aƙida sai aka ɗauka ma wai in ka ce manzan Allah bai san gaibu ba to saɓo kai har da mawaƙi da ya waƙa wajen shekara ahirin baya ko akwai wasu na cewa kuma wanda ya san baitin akwai wasu na cewa muhammadu bai san gaibu ba dan amina ko shi abun mamaki ne a gurinsa a samu waɗansu mutane suna da'awar cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba saboda an riga an gurɓata aƙidar Allah latata zai wahala ka samu wani mawaƙi ya yi waƙar yabo ta yi minti goma ko biyar wallahi ba ka samu shirka a cikinta ba saboda abin da suka ɗauka duk abin da ka ce wa manzan Allah ya yi har a malamai za ka ji a gurin maulidi suna faɗa da kunne na na ji a wannan garin in ba ka ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ba to duk abin da ka faɗa daidai ne ba daidai ba ne ba in ba ka ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ba akwai abubuwa da za ka faɗa sun fi ɗari kuma wallahi wani abin shirka ne wani abin saban Allah madaukakin sarki ne ke yasa ni ban magoye bayan mutum a bar shi yayi wakar yabo ba sai an tantance ta kuma ba kwamiti ba majalisar tace fina-finai mace za ta tantance malamai za a ba su tantance kwanakin baya ai alinuhu ya yi wakar bege ko ko ba a ji ta ba ka san adadin shirkar da take ciki ma wanda ya saurara ko saban Allahn da yake cikin ta ƙarara akwai yana cewa wai wa ma zai bashi in ba manzan Allah ba ko wani baiti mai kama da haka shi a gurinsa wai in ba manzan Allah ba to ba wanda zai iya badawa to ina Allah yake sannan idan manzan Allah ya baka Allah bai baka ba ya za a yi abin ya zo gurinka sannan na ga wannan mai bin rarara humaira ko aisha humaira ita ma wata ta yi waka an ba ta ta hau kan wakan ka zo ka ji tsantsan saban Allah maɗaukakin sarki a cikinta to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taka birki duk wanda zai yabe ni duk wanda zai min kirari duk wanda zai kambama ni kar ya wuce gona da iri irin yadda Yahudawa da Nasarawa suka wuce gona da iri duk abin da zaka faɗa kar ya wuce matsayin bawan Allah kar ya wuce matsayin manzan Allah صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كو وقال أبو هريرة يتي كو عمر الخطاب يفعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو باكو با وتغونا دا إيري فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو abin da ya hallakar da Yahudawa ya hallakar da Nasarawa wuce gona da iri a cikin addini Allah ya ce a tsaya a nan su ga yayi kaɗan to kada ku ci in Allah ya ce ku yi salloli biyar ku yi salloli biyar illa an taɓawa'u in kun samu damar taɓawa'i daidai gwargwado ku yi kada baka ce kai kawai idan rana ta fito sallah za ka yi har azahar in kai sallah azahar sallah za ka yi har la'asar in kai la'asar ka kama karatun qur'ani in kai magariba ka ci gaba da sallah in kai isha ka yi ta sallah har asubahi wannan abin akwai wuce gona da iri sannu a hankali wallahi barna sai ta fito mutum a ce bai da aikin komai sai sallah wallahi akwai matsala a ina matsala take
bismillah
na'am na'am na farko ya kallafa ma kanshi abinda Allah madaukakin sarki bai kallafa mashi ba na biyu kuma zai iya sunnata mummunar sunna masu tasowa ya su ɗauka ai duk mutane na kusa da Allah haka ya kamata su kasance su mai zamanto haka barna ta gaba fa to ai kuma baya fita dole he ya fita ya nemi abinci za a lalata al'umma a ragwantar da su su zamanto masu dogaro ga wasu kai kana sallah waɗansu kuma suna tafiya neman abinci in sun samu su kawo maka guntu yanzu za a koma kenan masu addini da karatun addini za su koma kaskantattu masu rayuwa akan bara so duk wani abu in ka wuce gona da iri to sai ya zo maka da barnar da ka iya gane ta ko baka iya gane wannan barnar ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu wataƙil za ka samu matsaloli da yawa leƙe da wannan ɗin shi yasa ya ce to iyakum al-ghulu wali muslimin amma an ibn mas'ud ko amma sa'ud an rawaito hadisi imam muslim ya rawaito shi ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kala manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce halakal mutanatti'una lalle masu zurfafawa masu kokarin sai sun kai makura ta kwakwab a addini Allah madaukakin sarki yana bada albishir ko manzan Allah na bada albishir waɗannan mutanen halakakku ne da haka duk wanda zai shiga cikin addini ya bihi sannu a hankali ba a son mutane su tsananta a cikin al'amarin addini kasa akwai wanda suka fara addini suka fahimci addini to za ka ga 'yan zafi ne komai da zafi-zafi yanzu na zai ce maka kai kafiri ne ya ce maka kai mushiriki ne ya ce maka kai rauni ya ce maka ba akan daidai kake ba so waɗannan mutanen ababen tsoro ne matuƙa da gaske cikin addini addinin sannan ake bin shi akwai magana da ake danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan addinin yana da kauri yana da ƙarfi mai shiga shiga a hankali idan aka baka dutsi da ya kai girman wannan masallaci aka ce ka masa kofa in ka zo da diga ka yaye kwabri ka fara saransa da ƙarfi babu abin da za ka yi amma wanda ya zo ya kalli dutsen ya zagaya shi ya zagaya shi sai ya duba ina inda wata 'yar kofa take da hanya sai dan fara dan caccaka ta a hankali a hankali yana dan cizil yana budawa yana bambarawa a hankali to zai yi aikin da kai wallahi ba za ka yi shi ba shi yasa ce maka to shi wannan addinin a sandare yake yana da ƙarfi to mai shiga ya shige shi a hankali in ka tsananta za a yi bi babu lokacin da za ka ƙosa ka gaji baka kai lokacin da rayuwarka za ta ƙare ba shi kuma duk wanda ya ƙosa ya gaji ya bar addini to ya halaka amma in ka ɗauki abubuwa a hankali to sai ka kai iyaka har ƙarshe idan ka fuskanci Allah ya maka rauni to isalla asuba a cikin jama'a ka samu damar raka'atul fajri yi yi salla azhar a cikin jama'a zaka iya raka'a biyu kafin ta yi yi la'asar a cikin jama'a yi magariba yi isha'i in ka koma gida ka yi shafa'i da wuturi ko da raka'a biyu ne da raka'a daya wannan shafa'i raka'a biyu wannan wuturi raka'a daya Allah ya sa albarka wannan mutum zai iya kammala rayuwarsa ba tare da ya samu problem ba ya gajiya ya daina idan kai azumin ramadana ka san kana da rauni ka gajiya ɗauki litinin da alhamis ko kwana uku a wata ka yi allah ya mata albarka in ka ɗauka ka ce kullum a ganka kana azumi wata ran za a samu damuwa mun wuce kisa allah ɗan abu ɗan as da manzan allah suka yi ya ce shi kullum zai iya yin azumi ya ce a'a ya ce ina laifin yi kwana uku ya ce ya mun kaɗan ina laifin yi kwana bakwai ya ce ya mun kaɗan ina laifin kwana goma ya ce ya mun kaɗan ya ce to ka yi azumi yau gobe ka huta ka yi azumi yau gobe ka huta ya ce zan yi sama da haka ya ce ba sama da haka mafi alkhairin azumi a duniya shi ne azumin annabi dawuda ya yi yau ya huta gobe suka yi da wajewa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam haka zai ya ce to ka je ka yi da Allah ya kaddara manzan Allah baya duniya Abdullahi dan Amru rayuwa ta yi mai tsawo sai ya kasa amma kuma bai sai daina ba malamin suka ce dole haka wani lokacin yake ajiye azumi kwana daya kwana biyu kwana uku kwana hudu ba ya sha biyu ba to in ya huta kuma sai ya jera kwana hudu saboda wancan hutawar ya dan ya tara karfi a jikinsa ta yadda zai samu damar ɗorawa akan inda ya tsaya yake cewa manzan Allah ya bani sassauci ina ma na karɓi sassaucin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa to kowane irin aiki ne na addini ɗauki yadda za ka iya masu hadda ƙur'ani karka ɗauka wa kanka ka ce kullum sai ka izu talatin watakila akwai ran da ba za ka iya ba ɗauki abin da duk abin da ya yi rintsi ko tuƙi kake a mota ko keke kake tuƙa za ka iya yi ɗauki izu bakwai ɗauki izu goma ɗauki izu biyar ɗauki izu shida wannan watakil ko da tsufa za ka iya riƙewa to a kowane ɓangare na addini manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana mutane su ce he sun tsananta sun kai makura Allah maɗaukakin sarki ya samu dace na ga bakwai da minti ashirin hadda uku mu kwana anan ko mu karanta masa'i na? a kwana anan? Abin da muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance a kuskure ko da kuskure Allah nuna muna kuskuren mu gyara mai aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin na na